hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu kanadar nasara kuma kamar ashirin da biyu ga watan sha biyu dubu biyu da ashirin da ɗaya kamar da aka saba mana karatu wannan littafi mai albarka na تحفة الموجود بأحكام الموجود واللفر ضفن مالمي ابن قيم الجوزية اللهم لكم سلسية مشرحمة رسوء الشكرة تقريبا إلى مسلم دا آيا قائم تجرى سنكرنوني ومشاهد تفسكينا وشافة قيدا وناو أكو كرمي بقي دا وناو منا cikin babban bani na goma sha shida inda yake tattaunawa kan fusulun nata waɗansu fusul waɗansu babuka ƙanana haka da ya kulla masu cike da amfani waɗanda suke da alaƙa da tarbiyyar ƙananan yara na abin da in an aikata musu suna ƙananan to zai amfani su a lokacin da suka girma za su ci gajiyar haka su a karan kansu idan iyayensu na raye maza su gajiyar haka sanan al'ummar da za su rayu a ciki ita ma za ta ci gajiyar haka wannan shi ne darasinmu na sittin da tara za mu tashi faslun fi wakatin shekani bismillahir rahmanir rahim ma da yake faslun fi wakatin shekani wani fasalin game da lokacin yayi wani lokaci ne za a yaye yaro nan ce yaye yaro shine raba shi da nonon da yake sha na mahaifiyar shi a yanke shi a haɗa shi kuma yanzu da abinci ya zo ga kuma wani ci gaba wani kuma canji na rayuwa to wani lokaci ne za a yi wannan shirar musulunci ba abin da ta bari kalin da ku ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wannan ayar ne anan ya kawo ta duka amma wasu ne kawo ta duka ba sai yi ishara ila kaulihi ta'ala aya ce ta dari biyu da talatin da uku a cikin surat da baka sura ce kuma madaniya Allah su sun firge ce wal walidatu yurbi'na auladahunna hawlayni kamilai wal walidatu su iyaye mata walidatu guda ɗaya jam'in su walidatu su iyaye mata waɗanda suka haihu to yurbi'na auladahunna su za su shayar da ‘ya'yan haulai ne kame haulai shekaru biyu tana ce kamilai ne suka ku hikima ta larabci inda ya ce haulai ne to da wata shekara ɗaya da wata shida da wata bakwai da wata takwas duk za ka iya saka su kamar yanzu da ya ce kamilai ne shekara ɗaya da wata goma wata shida ba shekara biyu cin to su waɗannan matan su za su shayar da waɗannan ‘ya'ya da suka haifa har shekara biyu shiga ku. Wannan da ga labari ne Allah ke bayarwa, amma kuma ba labari ba ne hukunci ne umarni ne. Jumla ce kabariya a zahiri, amma kuma jumla ce in shakiya a hukunci. Abin da aka ke nufi shi ne walwamilatu liyurdina auladahunna. Ya ku iyaye mata ga umarni daga gare ni ku shayar da ‘ya'yansu. suna ga umarni ne ba labari ba ne kar wata ka kanka da zani ta ce to labari yake bayarwa mun ji mun gode a umarni ne daga mahalicci zuwa ga halicci nan malamai sun tattauna wai wannan shawarar da mace za ta yi nufi zai iya ta ko wani iya ta ba wasu malamai suka ce ko suna tare da mijin ya biya ta za ta iya neman ya biya ta shaykhul islam ibnu taymiyyah al-harrani ya farko da matsalar matsayar malamai shine matukar mace tana tare da uban yaron da ta haifa to ba za a biya ta ba abincin da kake ci ba kula da lafiyar ta ba inda kake zaune ba in aka sallame ta ka kama haya ai za ta san ta shiga wani yanayi tun da yana ciyar da ita yana tayar da ita yana mata tufafi ya ba ta wurin zama ba ta da hurumin ta ne iya biya ta amma in suka rabu za ta iya nema sai rabu za ta iya dawowa ta ce to dan shi da ta haifa yanzu ita ba matar shi ba ce su da kayan farka raki yaya a yi lissafi a yi tsari ya ce za a rika iya wannan ba ka da laifi amma matakar suna tare to kada ma wata mata ta yi yin nema dan matsayar tungur na malamai shine ba ka da wannan aiki to umarni ne ya bayar ya ku mata waɗanda kuka haihu to ku shayar da ‘ya'yanku shekaru biyu cikakku wannan shekaru biyu cikakkun su ma suna cikin wancan umarni na cewa in ta fara shayarwa sai ta shekara biyu ko ku a iya ragewa ko kuma a iya wucewa sai su malamin ke cewa to na fara akwai hukunci da Allah yake da malamin ke fitarwa daga wannan zance na Allah ita shekara biyu ita ce ƙololuwa amma idan yaro yana da koshin lafiya ko uwa kuma uwa kila ba ta da koshin lafiya ko tana da wasu kuzurori ko larurori to za ke ya yaro kafin wannan lokacin wasu ma masu ne suke a'a to ai wannan shekara ce yin fa ta shiga wancan hukunci na yurbi ina aula da hunna kuma ta fita ta wani bangaren ta bangaren da ta fita shi ne wannan shekara biyun Allah na nufi ita ce shekara biyun da haramcin shan nonon da tsabe wa wata mata ke tabbata. Suna kai wata ɗauki wani yaro ta ba shi mamaye ko ta so biyar. Sai aka bincika yaron ya aure shekara biyu ko da ba a yaye shi ba. Yanzu ita wannan matar ba ta haramta a gare shi ba da ita da rassanta da tushenta. Amma matuƙar bai kai shekara biyu ba, to sai a ce wancan hukuncin ya tabbata. Na ka ce dan ne ta ce haulai da kanilai. akwai hukuncin da ba tarin yawa da malamai suka fitar game da wannan wuri ko wannan aya umuman to shi ne sai Allah ya ce walwalidatu rabbina auladuhunna iyaye mata waɗanda suka haihu muna umartar ku Allah na ba da umarni ku shayar da ƴaƴan da suka haifa shekaru biyu cika ku da man kama da ayyukin marraza'a ga wanda yake so ya cika shayarwa kenan ta kaiwa shekara biyu mustahabbi ne amma kuma haƙƙin yaro ba za a soye mishi shi ba eh wannan yaron bisa lura da kaza bisa lura da kaza bisa tuntuɓa bisa shawara sama iya yayi shi shi ke sai ce to kawai amma yayi shi liman arada an yutimma raza'a ga wanda yake son ya cika shayarwa wa adal mawludi lahu wajibi ne ga wanda aka yi mahaihuwa nan na ga wasu malami ke bibiyar ƙwarewa irin ta Qur'ani wai me yasa Allah ya ce wa alal wadi ba kawai shi kenan da sai ce wa alal wadi bi rizqu hunna wa kiswatu hunna bil ma'ruf shi mahaifin to kawai shi ke da haƙƙin azantawa da kuma jifatarwa yace idan da aka aka faɗa to to to da hukuncin zai karkata zuwa wata ma'ana ta daban amma aka ce al-mauludu shi al-mawludu shine wanda shi aka yi wa haihuwar a shari'a da al'ada da dokar kasa wane wannan kan nawaye wa aka haifar mashi ko da ga al'ada mutane da al'ada su wane ne to shi kan ake ne in kuma ka dawo shari'a shi kan ake ne amma da ce wa duk mahaifi zai iya shafi yadda da cewa ta mishi bane suna tare da matar shi yace shi dan da ta yi fa bai yarda ba saboda ni saboda auro da kai wata bakwai da auro da ta yi kaga dai shi yanzu yana kokarin yace shi ba walidu bane ko amma kuma shine mawdudu ko ko ta aka tafi wacce shari'ar ba za ta ana ci gaba da shara ba saboda Allah ya wa adal mawdudu lahu yanzu shi aka yi mahaihuwa ba kuma kotun da za ta karbi da tabawa saboda wannan ta fi saurin kiyaye wa adal mawdudu lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wajibi ne a kai shi wanda aka yi wa haihuwa sannan ma'ana ta biyu malamin fiƙi suke cewa ka duba kwarewa ta ƙurani inda ya ce wa adad wani matar shi ta haihu ne gobe ya rasu wata ce ta mahaifi ya rasu kama da ya ce wa adad mauludi matar shi ta haihu ne gobe ya rasu shi ɗan ta suwaye yanzu ta ne da ƴan uwan marigayi ce ko to yanzu ƴan uwan shi ne al-mauludin suka kayan biyar wani yanzu da ta yi wanki shi ne almaudu ne ya ce a kanin su matan sayar wuce kuma ya rufe zindirin ya kan cewa kai ne almaudu ne duk abin ka sai dole kai ba shawara wace har kuma kai ka rufe wani mai sai kana cewa kai kokari ba wani kokari wajibin ka ne wasu malamai suka ce to idan ma dangi suka aka ga za su zuci sai a kira su sai a yi kula sai a ce shi yanzu wannan yara idan da zai rasu a ce a raba gadon shi kaso nawa da zai samu kaso nawa da zai samu kaso nawa da zai samu waɗannan da za su gaje in gwargwadon kasan da za su yi shi inda shi ya rasu to gwargwadon hidimar da za su yi ma yara ya ce to ai mahaifiyar yaron tana nan a to mahaifiyar tana da ne to tunda shi kadai ne kaga tana da zai da ɗan yana da ɗan uwa ko kuma da wani suru a jinnan sai a ce ɗaya bisa shida in babu kowa shi ke sai a ce ɗaya bisa to sai a ce duk ɗawainiyar ɗa ta ɗaya bisa uku ko ɗaya bisa shida ta dawo kanta mahaifin mahaifin yaron da ya rasu yana nan sai ce yana nan sai ce masha Allah in ka cire ɗaya bisa shida na abin da wannan matar za ta uwar yaro za ta gada misali saura biyar bisa shida duka da wanda sai ka dawo kan kakan yara kan tilas ba kan musahabi ba sai za ka ce wa adal mawludi da ku ba ce wa adal walidi ba kada wani sai baban shi ya rasu to amma wanda aka yi mahaifuwar su ma duka sai rasu ne yana da kawunni yana da gwanne yana da indoni duk su ne al-mawdudu da sunan da suka zo gida ma ko wanda security ko ko jiran security ba sai ko da ka sun wuce cikin gida ne ko sun wuce bayi ba wanda zai ce wane ne to su ne al-mawdudu da ku a ga wannan tsara ya dai musulunci in ka ɗauko tsarin turai ya tuba al-mawdudu da ku sai da alwali tuba al-mawdudu da ku to shi su wanda aka yi ma'aibuwar ko shi wanda aka yi ma'aibuwar shi zai azanta su kuma shi zai gabatar da su bil ma'aru gwargwadon tsarkin shi gwargwadon ikon shi nan ce rizko hunna a nan malamai suka ce me rizko hunna aka ce abincinsu abinci ne arziki na farko shi zai ba su abinci ya ba su abin sha ya ba su magani duk wanda aka bi ko maka aka ce da ga yaran nan ka ciyar da shi to kuma kwamfada ne a garka ta kama su za ta ne da shi gidan su wai a ba shi magani ai da abinci da magani da abin sha duk sunan sa ne to da ka dole aka ce ciyar da wannan yaran ana nufin ka ba shi magani ka ba shi abin sha to shi uba shi ne zai nemo masu abinci da abin sha da magani wa kiswa tuhunna da kuma tufatar da su wanda suke cewa akalla a duka wajiyanai minti sau biyu a shekara yadda aka fara sanyin nan sai ka samu duk gajikin ya duka masu kauri ta ɗauka musu ka gama na wannan zagaya da an fara zufa kuma sai ka nemo mai shara shara shi kuma sai a ɗinka masu don su sha iska duk mijin da ya kai insha Allah ya sauke wani wani ma na yi fiye da ji kaga ya kyautata wani gobe ya kai jiya wani daga karamar sallah sai karamar sallah kawai an gani shi kenan an gama yake bil ma'ruf daidai da karfi la tukallafu nafsun illa wus'aha ba a ci da sawarin ji abin da za ta iya na mama da yin kirsto na mai ake nufi da la tukallafu nafsun illa wus'aha kenan a cikin ayyukan ibada akwai wanda yake da nauyi malin rika an tarwar kodewa ne duk ayyukan shari'a babu wani abu da tilas wasu malin suke da tukallafu me kake nufi suka ce wai ayyukan da Allah ya dora mana shin ya dora mana ne don ya jaraba mu in mun ci mu shiga aljanna in ba ku ci dai sai mu wuta ko kuwa Allah ya dora mana ne don idan mun yi ya ba mu dada in mun ci ya ba mu dalili ko kuwa Allah ya dora mana waɗannan ayyukan ibada ne don ayyukan su amfane mu a rayuwarmu galibin abin da mutane suka zaɓa shi ne Allah ya dora mana waɗannan ayyukan ya ibada ne don su amfani mu don su amfani mu amma ba za ka iya kira gwati ba ta tubu da wannan fi amwalikum wa anfusikum ko wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was thamarat wa bashir as-sabirin to a cikin ayyukan ibada akwai wanda yake da wahala babu shi sa nake la tukallafu nafsun illa wus'aha babu wani aiki mai wahala to wani zai ce to ai kamar jihadi kace ba a kuma da kitabu wa huwa kurhun lakum suka ce ake sa ka ce kurhu ne ce karha ba kurhu din wani abu ne za tilasta maka amma kuma a ƙarshe ne yake gari ba zai yanzu misali in ba a ci shar'ar ta maka shi ba ka dawo ka cirje a gida wanda bai ce lafiya ci gaba sai bai lafiya wanda bai ce ka ka kawai sai ka ka sai zage ka kai da garin ku sai ka rika jin tsoro in zaka shiga bayi ka kar yan adawa su maka dariya amma in aka shar'ar ta yaki ba sai ka fito da iskar ka ba aka taimaka kai aka taimaka nake kai aka taimaka a nan wurin saboda ka babu wani abu da yake mai wahala duk abin da aka tora mutum to babu wahala a ciki mutum zai iya sai sa Allah ya kora wahala la tukallafu nafsun illa wus'aha cewa wanda aka yi haihuwa ya ciyar ya shayar ya tufatar ya kula da waye ya kula wannan duk wani abu ne wanda zai iya kuma Allah na nan tare da shi la tudara wahidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladihi kar a cutar da walidatun bi waladiha kar a cutar da ita wanda ta haihu da ɗanta kar a cutar da ita to kamar ya akwai suwar da yawa hanyoyi da dama da za ka ga ko ba yi amfani da wannan damar ya cutar da ita yaron na rashin lafiya sai ya siyo magani a ƙarshe ka ga uwa na take haƙuri yaro na kuka ciki na roƙa mai maganin ɗari biyu da hamsin da kasa siye za ka ɗauko da kare da ta sayar don ta sai mashi magani yanzu uba ya cuce shi saboda wa adam mauludi da ku rizqu unna wa kiswatu unna bil ma'ruf me yasa bai ba dan lahira za ka iya neman hakkinta to da kar ya cutar da ita ko kuma kawai saboda ya kunta ta mata ila ta dade ba ta haihu ba kawai tana haihuwa sai ce wannan yaron nigar zai kai shi a shayar da shi cikin masu kiwa na kuma dan yaron ya taso da jarunta sai dai kuma ba cikin ingantaccen hadisi ko bukhari da muslim annabi yake cewa ba a taɓa masu mugun kaushin hali da rashin imani da irin mangiya yara kuma in ka gane kiwon rakuma kalin ba su da imani zai iya dace ka saboda jinjirin rakumi kana kalla a gidan ba duk da ya dame kiwon rakumi imani dan kaɗan ne mutum masu kiwon rakumi sai masu kiwon shanu su ne suke a tsakiya wanda kowa tausayi makiyayin awaki na musulmai da kudancin aka ba wasu ne kwallafin din research wai banna da ake ma manoma da makiyaya shanu da makiyaya awaki su wasu banna kada da makiyaya shanu ta tsariya to dan ba mun da rakuman ne da mun gane bambancin da wallahi ta rika jin na fulani ana na faika na faika wallahi ba ka komai inda da rakuma ai da ba ta kai wannan mai kyau da kuma zai sun baka a gona da ke tattara mutu tsara ruwa kuma da iya tsakari ba ta ku an tsari ba ta haku in yi hango kuma zai bari sai ka kai shi ba sai rumi ba sai rumi ka karka cikin jin sai karka da cikin gona to an sai wani kawai sai ce wannan san shi zai kai shi shayarwa ne ko kuma a ya ce shi zai tsaka laraba zai kai shi ko ka kai shi kana laraba ba ta yi ba ta kasa ba kuma waɗanda irin laraba ɗan ke su shayar da shi larabawa sauyar sana ko ko waɗanda irin larabawa kaga yanzu ya karɓe yaron ya ce zai kai shayarwa kaga ya cutar da ita ya cutar da ita to ba a so ko ba ya yi haka sannan wala mauludin lahu bi waladi shi ma wanda aka yi ma haihuwa kada a cutar da shi saboda dan da aka haifa mai wannan kuma zai iya faruwa daga ita matar ko kuma ‘yan uwanta za ka wasu ya suna haihuwa kawai sai ta dare gida har kayan da za a siyo yaran su za ta bada bin babban da shi ke to za a siyo musu kaza akwai abin share yawo sun bin shi a duba wallahi sai ka yi ake biyarwa dubu ɗari da ake share yawo kawai gadon da ka danco da ya katifar da ka a bayan gidan jiya kana murna ta yi haka sun ka da yanzu zuwa sa'atin min sa'ati yau ban ku jira zai rinko kawai so da sifar da yake kaga da yake ce da da ba ai wannan yanzu ba da a bari sai shuka ta kai ko sai kudin ka sun fito to kai ma ka zai yanzu an cutar da kai saboda ɗanka to duka Allah sai ya fana kar a cutar da uwa saboda ɗan da ta haifa kai ma da aka yi ma haihuwa kada a cutar da kai saboda an maka haihuwa kada wani daga waje zai maka katsalandan ka siyo ragon kaɗan dubu arba'in wani zai ce ina wurin sai ne wannan za a yanka ba ta su sai ce ma ba ke za a yanka Allah ne ya ce ko wannan na aka yanka ya yi amma Allah ta yi ta yanka ba ka yi ta ba sai ka koma je ka yanka na fara ka tabbar in na yi kace wancan kuma nan da aka same shi za a yanka ko yaron ya girma in kuma ya gama jami'a ba a yi wakili shi ma ya samu wasu kayan aiki sai a tuna mashi a ɗauko mai bayani tare da aka rubuta wa alal warisi mislu zalik shi ma wanda zai gaji yaron yana da irin wannan ɗawainiyar kenan wannan haƙƙin yana nan akan wanda zai gaji yaron suwa za su gaji yaron bisa kaddarawa mahaifi shi yaron sai yaron shi ma ya zo yaron suwa za su gaji yaron haka za ka ce to ai akwai mahaifiyar shi to yanzu irin wannan ɗawainiyar da ke kan wanda aka haifa da irin wannan haƙƙin da kariyar da Allah ya ba wanda aka yi mahaifuwa uba kenan to irin ta tana nan akan wanda zai gado sani kowa wanda aka yi mahaifuwa yanzu shi zai zo ya ci gaba da kula da wannan sabon jinjiri da aka haifa dan dan yayin shi ko kuma dan dan kane shi yace fa in arada fisalan an tarabin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima fa in arada fisala idan uwa da uba suka yi nufin a yaye yaran nan an tarabin minhuma bisa yarda da yarjejeniya a tsakanin in za a yaye yaro su ake da uwa da uba su zauna a tattauna kamar yadda mun sha faɗi nan shi zamantakewar aure zama ne irin na kamar gudanar da gwamnati kullum tattaunawa majalisar dattawa majalisar wakilai bangaren zartarwa bangaren shari'a duka su ne miji da mata dole sai ana tattaunawa ba ita ce kawai zai dawo bai kuma na ga yaron nan na ta kuka ne sai ya fi nan nan mama yake so ai na yayi cikin shekaran jiya wata ba ka sani ba a ta wannan fata da hankali ba ko kuma kawai ka zo ka ce masa gobe kawai siya yaran nan ke kin san ko ni ne komanda in ci ba ni to kai ma baka san me kake ba ai ce maka za ka yi to ina da aya yaran nan ban ce ni ma dai na fara hararo haka to zuwa wani lokaci da aya yi da zai kulla mana baki nan gaba kaɗan ba a so a yi wa yaro kasa ba a so har kwakwa ma baya san ba a san haka za mu zo kan akwai bayanai masu muhimmanci wanda suke da tasiri da shi yaran da babba ma a lafiya da kuma rayuwa ku sai su yi shawara to idan suka yi nufin siyara yara bisa rana da lokacin da suka yadda wata shawure da kuma shawara yanzu wannan an tara zin wannan yardar ce a tsakanin uwa da uba kin yadda a yayi shi na yadda kai ma ka yadda a yayi shi na yadda wani lokaci karshen watan jibi wani lokaci ni ma karshen watan jibi haka wannan sun yadda ko to wata shawurin sai kuma ci shawara shawara kamar tsaya sai ka je gun likitan yara likitan yaran nan ka bai wata goma sha shida ka duba lafiyar shi ka duba kana ka duba kaza kana ga mu iya yayi ko kuma mahaifiyar ki da suke tare a gida ai ta tsohon hannu ce tana da kwarewar da su waɗannan ba su da ita ko da sun karanta ilimin zamani mama kina ga ba a yaya yaran nan ba watan shi sha shida ku kara bai wata ɗaya watan gobe ya yi an shawara da wani an shawara da wani masana kwararru waɗanda suke da daddaddiyar ƙwarewa kamar mata da kila maza manya ko kuma masu ƙwarewa ta ilimi kamar likitoci na yara musamman ta yi ta duk a auna shi a yi gwaji da za a yi a wani yaran sha ta ba matsala ta biya yi kowa yau ne to shi ke nan mun sa watan gobe ko ƙarshen watan jibi insha Allah za mu yayi ba ce idan suka yi irin wannan amincewa a tsakanin kuma suka yi shawara da masana fada jina a alayyi babu laifin sun yaye yaro kafin watanni ashirin da hudu ko kafin cikar shekara biyu wa in aradtum an tastarbi'u auladakum in kun yi nufin ku nemo wacce za ta shayar da ɗanku daga waje fala junaha alaikum babu laifi gare ku in kun yi haka da sharadin ya zama yin haka ba zai sa a cutar da matar ba idza sallamtum ma ataytum bil ma'ruf in kun bayar da abinda aka yarjejeniya na kudin shayarwa bisa adalci ko bisa dacewa. Maka ne ba dai. Ya ce to, kina ga in ga karatu kike yanzu ko kaza ya rasu ba ma ɗauke shi mu kai shi wajen wanda ba da shayar da shi ba. Duk wata naira dubu kaza ga kudin ta aka bata. Inda ce shi ke nan a kai shi sai a ɗauke sai a kai shi. Duk wannan babu dai. Ka duba yadda musulunci yake da tsari. yace fadallatil ayatu ala iddati ahkami wannan ayar ta yi nuni ga hukunce hukunce masu yawa a hadu na farkon su anna tamamar razai haulani shikar lokacin shayarwa shekara biyu ne wa zalika haqqun lil waladi wannan haƙƙi ne na shi da idza ihtaja ilayhi idan ya buƙaci zuwa ga haka wa lam yastagani anhu kuma bai wadati da nonon ba an fahimci yaron baya cin abinci ko kila bai da koshin lafiya maman ne kawai rufin asirin shi ga raunin jiki ga yanayi na kaza ga yanayi na kaza to sai a ce a ci gaba da shayar da shi wa akka da kuma da kanilai a ci gaba da shayar da shi har zuwa shekaru biyu Allah ya karfafa shekara biyu da siya kanilai da cikakku ya ce da Allah yi umarar nafsu ala haulin wa aksara dan kada ɗauki lafazin na nufin shekara ɗaya da wani abu inda ya ce haulaini shekaru biyu wanda ita shekara ɗaya da wata bakwai da wata takwas duka zai iya ɗauka kuma tsari na larabci wa ha fa'ida ta biyu annal abawai iyaye guda biyu uwa da uba idza arada fitamahu in sun yi nufin su yaye yaro kafda zalika kafin ya kai shekara biyu da haihuwa bi tarabihima da yarda a tsakaninsu wata shawurihima da kuma neman shawara daga kwararru da masana ma'a adami mazarratin tufli tare da cewa yin haka ba zai kai da cutar da yaron ba to fa lahu ma zalika shari'a ta ba su damar su yi haka su laifi za su yi wa a fa'ida ta uku da ke cikin wannan aya ko hukunci na uku an al'aba idza arada an yastarfi an yastarfi liwaladi murdi'atan ukhra shi ko ba idan yayi nufin ya nemo wa dan shi wacce za ta shayar da yaron shi wacce ba uwar ba kenan غير أمه واتبع معي يرحمة فله ذلك ينا لو أنت دامر وإن كرهت الأم ولا أور تاكا متاكا هو تاكي باتاس إلا أن يكون مضارا بها أو بولدها سيني إذا أن أونا أتكن أتكن أنا تتشاهد ديانا أخوي تنكت إذا وكما تنكت ديانا كما رأي أولي دما مثالي sai kana so ka ɗauki yaron ka kai shi wani wuri a shayar da shi saboda ne masana sun ce maman yaron bai da sinadaran da yaron ke nema zai taso bai da nan jiki ita kuma ta ce a a barta a sake garabawa wannan ne na bakwai idan sauran ba a dace ba ki da wannan a dace gaba ne ka ci wani ne bai wannan dan ta ce ba ta so ba ka da laifi dan ka fata dan ka ji ka amma ruwan maman ta ya ishi yaron komai kuma ba wani aiki take ko wani fita ta bar yaron ya galabai ta ba tana gida ne ta ce ka bacci za ta sha kai kuma ka ce kai ba ka so ta sha tunda kun yi faɗa ce karan jiya ka lokacin ba ka da wuri ka ci ka gaskiya dole ka bambata yaro ta shayar so da kana ɗauke shi to yanzu abin da Allah ya hana ka auka a ƙarfa la su zanna walidatun bi waladiha yanzu ka fitar da ita to shine yake so a lura da shi ana fala yujabu ila zalika sai a wuce wani da fala yi dafu ila zalika da haka lokacin ba za a dace wa miji ya aikata haka ba wa yajuzu an tastamir da ummu ala razaihi ba'da al-hawlaini ya halatta ga uwa ta ci gaba da shayar da yaranta har bayan shekara biyu ila nisfir salif har zuwa rabin shekara ta uku au aksara ko fiye da rabin shekara ta uku in akwai da lura in akwai da lura haka misali kuke to za a yayi shi watan gobe shi ke na yi wata yarjejeniyar an nema shawarar masana kawai sai ya koyi yanzu ne ya kamata a yi dai da kyau a saka yaya bai warke ba har yi wata shida a ci gaba da shayar da shi Allah ya ba shi gobar titi ke gaba ta kai shi gobar titi ko kuma wata kadura ta biyu kawai kama da wata cuta likitoci suka ce ba ba ba sinadari mafi amfani irin nonon kuwa amma ga shi watan shi ashirin da hudu kuma ga shi Allah ce haulai ne kamilai ne ta ce ke malamai sun yi ijtihadi sun ce in akwai lalura za a iya tsallakewa har ya kai shekara biyu da wata shida da wata bakwai da wata takwas duka an ba da wannan dama yanzu wannan ba shi ne kula da hakkin yaro wannan shi kamata a ba fikirin girmamawa da ranar yara ta duniya ba wanda zai zai ya rika ba su wancan saya da wara ba wannan ne za ta kai musu ya ce wa ahmadu abu katil fisani lokacin da ya fi dacewa a yayi idan kana lokacin mu'tadilan fil harbi wal bas lokacin da ya fi dacewa da yayi shine lokacin da ya zama daidaitacce lokacin zafi ko lokacin sanyi kamar misali lokacin irin na watan uku watan hudu shi za iya yayi a lokacin amma watan biyar watan shida bakwai dan karin zafi ake yi kar a yayi a tsakani ko an in dai yayin ya fi juro a nan Allah ya taimaki yaro ya ci bulus a bai ga wannan waɗannan watannin in aka je watan bakwai ƙarshen shi watan takwas watan tara damina ta zauna za a iya yayi a lokaci sha ɗaya sha biyu watan goma watan sha ɗaya duk za a iya yayi sha biyu irin wannan lokacin da ake tankaran sanyi kar a yayi yaro sha biyu watan sha biyu watan ɗaya kar a yayi yaro a ɗan ɗaga mashi kafa a je watan uku watan hudu lokacin shi ma ka gare da yanzu ba ake amma dai ba sai tsanani ba to ire iren wa'annan lokacin ya zama dai lokacin za a yi yaro in zafi ake ɗan masa kai tsaka tsaki ake in sanyi ake tsaka tsaki ba mai tsanani ba wa qad takamala banatu nabatu asnani asnani kuma ya zama da lokacin da za a yaye shi iyaye su bincika hakoran shi sun gama fitowa wa azarati da mataunai shi na ciki وقويت على تقطيع الغازات وسهله kuma a bincika a ga haƙorin sun yi ƙarfin da za su iya gaddasa ko yanka abinci da nika shi a ga cewa za su iya nika abinci na ka dafa masu shinkafa ka dafa waye za su iya taune shi su ci to ka fi samu wayan da zalika da wakati adwa lau yayin da za a yi mashi a daidai wannan gabar to shi ya fi komi kyau ga yara an gama wasu duk wani gata na yaranta yanzu sai kuma gata na kuruciya gata na samartaka gata gata da ne ta samu har yanzu yace wa waqta da istidad al-kharifi am faqu fi ista'ana min waqta da istidad al-rabi'i yace lokaci matsakaici irin lokacin a lokacin bazara shi ya fi mashi amfani ga manakin yanayin abinci mafi amfani a lokaci matsakaici na bazara shi ya fi dacewa kuma ya fi amfani a lokaci matsakaici na kaka kaka yanzu irin ɗan tsakatakin da ake yanzu to abinci da zai rika ci lokacin bazara kafin faduwar ruwa da bayan faduwar ruwan ba da dadewa ba to ya fi mashi amfani akan irin abincin da yake ci a yanzu lokacin kasa yanzu abin da yake so ya ce shi ne yaron da za a yayi da bazara bayan an gama zuba sanyi damina kuma bai kankama ba to yayi a wannan lokacin ya fi yayi a lokacin da aka gama sanyi kafin a shiga zafi ko kuma lokacin da aka ɗauke ruwa kafin a fara sanyi kaka kenan ita da ana rufe na karibi su ta kamar shekara domin abin nan a lokacin kari kaka-kaka ko rani-rani ana fuskantar sanyi ne walhawa ya buru da fiye iska ma na iya yin sanyi yaro zai iya tutuwa walharara su da gari biya san shaku fiye watan kuma zafi na ɗabi'a shi kuma a lokacin yake samuwa kuma yake haɓaka a jikin yaro walhatmu yazdadu quwwa sannan narka abinci a jikin yaro shine kuma yake karuwa saboda zai iya ƙara cin abinci a lokacin da sauransu wa kazalika sha'awa haka sha'awa ma ga manyan mutane wannan shawarwari ne ya bayar na lokacin da ya kamata a ce an iyaye in iyaye su kiyaye za ga daidai gurgurzu an yi abin da ya dace sai ce faslun wani fasalin kuma wayan bagi da murfi'i ya kamata ga mai shayarwa idan arada kitamahu idan ka yi nufin yaye yaranta bayan sun zauna da ita da mai gida a majalisar koli an zargar da doka cewa uba ya amince a matsayin shi na Mr. President ita kuma sakatariyar gwamnatin tarayya ko mataimakin shugaban ƙasa ko shugabar majalisar dattawa da wakilai duk mukamanta ne da ministoci a wani wurin wani wurin kuma ita ce karamar minista in ka je tsakanin miji da mata shi miji shine ministan kuɗi ita ce karamar ministan kuɗi amma ka zo ministan abinci kuma ita ce ministan abinci ne kuma kai ne karamin ministan abinci da suka sa mata ido ita ce babba kar ka mata ita ce senior dan kai yanzu baka san abincin mutum ashirin bakin kunya da me da me za a siyo ba na kamar ko wace fanin za a samu matsala za ka kashe kuɗin gaba ɗaya a wani abu na daban abinci ne za a yi na mutum ashirin na fita kunya in kai ba isa ba kawai sai ka rage ce mutum ashirin kai na da yawa yadda kwafi shinkafa ce yau ka ga yanzu ka ɗan kudin za a sai nama ɗin ka kwashi ba ma ka je ka same ta ita in ta fito maka da lissafi sai kawai ya hau daidai to ka ga yadda ke minista lokacin illa ya kare ka dare ka sa ido ko ka hau kujerar ka ta shugaban kasa ka ci gawo ministan su kawo rahoto da aka ɗaya kuskure a kawo da ke wata na la'a bai to idan mai shayarwa ce nufin za ta yaya yaro to an duk sai mabu alat ta gari ana so ta rika yayi shi ne kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kawai kada a za ka wasu uwar fa yanzu fa da a da magariban nan ba ta ba shi mama ko kuma an jima karfe goma wai ta yayi sai ka ce mutuwa a wannan wannan dai ba wallahi an cutar da yara kuma mu kuma illa wannan abu zai yi shine yace wala tuqati bil fifa kada ce mai shi auke da yayi wahalatan wahida kwatsam tashi guda bayan haka bal tu awidu iyahu ana so ta saba mace da yaya kawai abin da zaka dawo sai tunda ta haife shi galiban mafi yawa so nawa nawa take baki abinci take baki mama a rana yakan zo na so nawa ya kamata uwa ta kiyaye yakan zo na kamar so bakwai to shi ke ne yanzu hikima da za ta yi ce na ɗauki sati biyu zai dawo so shida sai ka ɗauki sati biyu sai ka dawo da shi so shida da dabara sai ka ƙara sati ɗaya sai ka dawo da shi so biyar ka ƙara sati ɗaya ka dawo da shi so hudu so uku so biyu har ka dawo da shi so ɗaya ɗauki sati ɗaya in haka ɗauki sati ɗaya a sati ɗaya wata na ya sha wata na ko so ɗin ba zai sha ba wata na ya sha wata na ko so ɗin ba zai sha ba wata na ko so sai an janye shi to haka ake so wannan shi ne zai ba da damar amfanin da maman yake mashi ya ci gaba da mashi amfani ko ya koma abinci sannan abincin da yake tunkara ba zai cutar da shi ba saboda akwai ka'ida duk abincin da ba naka ba ne ba ka saba ci shi ba in kai mai ci ɗaya kumburin ciki illar da zai maka ya fi amfani da zai maka yana za a kwashi wani mutum daga karkara mu nan kawai sai a tafi da shi gidan gwamnati a ce abincin da shugaban kasa ke ci shi zai ci da sati daya in ya dawo kwasa sai ya kwanta a asibiti saboda ba abincin shi bane ko da maka amfani ba yanzu ma Allah ya kwato lafiyar ka kuma kai cikin ka illa to da kai ko abinci ka samu aka ce ga abincin gidan gwamnati to yanzu ba ba ba gurgurci za ka yi mashi ba dan cokun da ka dan zaka ka sai ka koma shinkafar ka mai tsakuwa gobe kuma sai kana dan kara wancan kana dan rage wancan kana dan har wata na aifa amma taki guda a samu canji to amma da shi la eh eh ga misali ko ba ai kake ba wannan rubu da tunda ya ga ba zai tuna da ba ya zama da misali to yaro ma wannan fa'idar da yake ita ake so a kiyaye mai yace wa tumarrinu alaihi ana so uwa ta horar da shi ta saba mashi da rage shan mama da kimina shi da abinci bi mazarrati intiqadi anil infidadati marra wahida anil ilmi wal ada marra wahida mala yake me yasa saboda cutuwar da ke cikin ciratuwa daga abin da aka saba ko aka al'adanta tashi guda wannan har ga manya har babba aka yi har babba kawai yanzu kana fama da abincinka na talakawa sannan kwatsa sai ga wata harka ta mu aka ce digirin ka ɗaya da digirin da kan saukin ka a wani ayyana na biki kudin shiga wani kai ba ta miliyan ba sai ka ce matar da zuwa daina girki min tafin sai kun yi ciwo kuma kawai za ku bakan ku illa a hankali za ku a hankali za ku shi tuwon masarar da ake da miyar kuka ba gaba ɗaya za a bari ba haɗawa za a rike ana tuntuɓa wannan ana tuntuɓa wannan ana tuntuɓa wannan shi wannan ana mashi ban kwana nan kuma ana wa ahalar wata halar zai zama ta yana yi lafiya wannan shawara ce da likitoci suka bayar kuma suke kan bayarwa ma da ce kama ka da bukura kamar yadda wani malami da wani likita yana yi ce mashi bukura wannan mutumin shi yana cikin likitoci bakwai da har yau a duniya ba ya kamata ba wasu na cewa shi ne na farko an yi na ƙarshe wanda za mu zo mu ji shi ma sunan shi da irin ra'ayoyi da ya bayar wanda ya rusa shekara ta ɗari biyu da sittin bayan hijira ba da zai baka mamaki wannan malamin da ibn al-qayyim ke istishhadi da maganar shi ba fa na yau bane domin an haife shi kafin a haifi annabi isa da shekara ɗari hudu da sittin kafin a haifi annabi isa da shekara ɗari hudu da sittin aka haife shi ya rasu kafin a haifi annabi isa da shekara ɗari uku da saba'in ko ɗari uku da saba'in da bakwai kaga na ai yan mahimmanci yanzu da rasuwar ki kana da shekara dubu biyu da ɗari uku da tasa'in da takwas da rasuwar ki kawai likita ne na gani da faɗa an ce ya rayu a nan yankin sha a nan ya rayu duk kusan sarakunan da aka yi a lokacin shi ne likitansu yana da littafai da har yanzu akwai littafan kuma an wani an an fassara wasu zuwa ga larabci da wasu yaruka duk wani likita na zamani na bature da zai zo ya kitsa maka baki albarkacin wayannan mutane ake ci kuma ilimin su ne littafi da yake ɗaukowa a warware ilimin da yake da shi yanzu in ka tara likitocin nahiya guda tabbas ne to da shi kadai ya san cutar ya san maganin tun a lokacin ya iya fesa mutum ya cire cuta ya biyar ya hada tun a lokacin in ka fata lalurar ka ya san mai abin nan wata lalurar da ka fata kawai zai baka shawara to shi ne ya bada wannan shawara ya ce lallai kada a rika wa abinci canjin dare guda kada a yi ko arziki ya ci uban nada inda ba kawai za iya samun matsalar shi ne ana cikin cin mai daɗi kawai a samu akasi to shi ma ɗin da a ɗan daddaure ɗan kuɗin sallama da gratuity a ɗan tallafo dai mai daɗin ana yi ana son landin ana son landin hausa na dawo ruwan dawa da mai kuka amma jiya an yi shi an an je mai tafi an ta abinci yau kuma an dawo ka ce kuɗin kama yara za su sha ai ba bala nisan ya yi tazara da yawa ana yawa sama ta bakwai kuma an dawo kasa ta bakwai ko da kika karanta mana da ke canji aka kafu da kwado ya faɗa ruwan zafi sai da gaji akwai bambanci ba irin wannan duk shi rayuwa ba to yana da wallafe wallafe da ababe da dama ya rayu shekara ko casa'in da biyar suka ce ko casa'in da kamar bakwai a rayuwar shi to shi ne yake faɗi a wani littafin shi fusulu shi ne littafin fusul wannan fusul ɗin da ya yi bayan ya kusa gama rayuwar shi kafin ya rasu su mutanen yunan ko al'ummar da ya rayu a ciki su abinda suka fi sha'awa shine in za ka ba su sako ka takaita sakon karka mai su dogon zance tunkulo sakon da kake so ka bayar shi yasa wannan bukuratan sai ya zo ya zauna sai ya rubuta littafin shi al-fusul sai ɗauki matsala kaza kamar misali ciwon gabbai ya za a yi cikin layi ta yi ko sai ya faɗa wa naka akai kaza akai kaza akai kaza akai kaza an warware matsalar to shi ne da ya zo kan wannan matsalar yake cewa fi kuki da imadul kasiri baktatan mimma yamlaku al-batana aw yastafriku aw yuskhinuhu aw yukriduhu aw yuharrikuhu bi naw'in akhar min al-harakati aw naw'in kana fa huwa khatar وكلما كان كثيرا فهو معاد للطبيعة وكلما كان قليلا فهو مأمون أشيون تحسان يفتحك مسمم ترجمة لديه ترجمة ذاك وعيك شبا دلار شير مجيشوا yake cewa isti'malu al-kathiri amfani da abu da yawa baga tatan ta hanyar canza shi nan take da gaggawa kawai kana da irin abincin da kake ci kwatsam sai ka canza nan take ka koma wancan ɗari bisa ɗari ga irin ruwan da kake sha kwatsam ka canza shi ka koma wancan ɗari bisa ɗari yace to irin wannan min ma yamlaul badan badan na daga abin da zai iya cika ciki ina nufin na daga abin da zai iya jawo jiki matsala au yattafriqu ko kuma ya rage wa jikin sinadaran da yake da bukata kana cin tuwanka da miyar kuka da da ake ci uban nada a yi taushe to ya zaka ka kowane sabbin da in guda to akwai sinadarai na kariya da gina jiki da ke jikinka wanda da yi wasu suke samar da kariya da cututtuka a jikinka wannan ita kuka da ka gani me yi wasu suke taimakon ka hadakar ka ta zauna don ba ita abin kawai duk sai a kore su sai a ganka shekaran jiya da watan shekaran jiya wani haziki amma mun kasa gane kan wani daga shiga can ba kuma mun ga ya zama dodo abinci ya canza gare guda shi ne sanu abinci ya canza gare guda da shi da naman kaji daga karamar sallah sai babba sai kuma lokacin sanyi gaskiya shi ne kasa ba yi amma kuma zai kuma kaji da ba ko karo aka je gidan ma a yi ne wasu ma sun kwana bakwai sun kwana uku ma a kwace su a kuma to ba ita ba zai zama dole kuma yanzu kwayoyin cutar da ta suke mashi tsoro yanzu sama kafa sai da sun auka mai zai sassake ya lalace ya kasa gane kanshi ya ta bin likitoci a ta gwaje-gwaje ba a gano lalurar shi ba sirrin shi ne ya canza abinci dare guda kamar ɗan sautan ne ba kaga yanzu za ka gane ita ko saka tsaye ba da shi ma haka yawa abinci shi to wannan malamin tun shekaru dubu biyu da ɗaruruwa ya faɗa wannan magana au yukhilu ko kuma ya canza sibin jikin shi wurin da ake da bukatuwar ya zama a sanyi abincin ya mayar da shi mai zafi an samu haka au yubridu ko aka san haka au yuharrikuhu bi nau'in akhar min al-harakati ayyaka ayyi nau'in kana ko kuma abincin da ya canza din ya rika motsar da shi a wani yanayi na motsin da shi bai dace da shi ba ya zama da sai sai canza mai cikin halitta ya sayar ma ta canza magana ce ta canza garin shi ya canza ya ce fa huwa fata wannan abin hadari ne a kaura ke min a guje shi ba a canza abinci dare guda to yaro ma kada a yi masa haka shine zatin da dai mishi yace wa kullama kana kafira duk lokacin da canjin ya zama da yawa a ce misali tashi guda kawai ka canza irin abincin da kake ci ka canza irin ruwan da kake sha ka canza magungunan ma da kake sha ka zo ka canza inda kake kwana da bai zuba sai zuba sai dai wani yanci ka yi ka yi ka yi ka yi kai kai sai koma yanci rana guda akwai matsala ko an baka da yanci kai ka fara kunnawa in ka kunna kuma ka ɗanyi kwana uku hudu ka kunna ba dan wani yancin je ana tattabawa da kuma yan famka to a hankali a hankali a hankali kai su wani rabin kuma sai asibi ko da iya mota kan ka kunna tukuna ya haba ai kunna mun shi kawai maka bambancin jiya da yau jikin ka zai gaya maka za ka mutu da sauran bayan ka wala lana cewa mutum zai ta tafiya turi su kasa gane kan abu ita cin kuɗi fa huwa ma'adin din tabi'a duk lokacin da canjin ya yawaita to wannan shi ya fi kawo tsiyayya wannan ya fi nuna tsiyayya da tabi'a za a yaƙi tabi'ar ka ka yaƙi tabi'ar ka da kanka wa kullum ma kana kabila duk lokacin da canjin ya zama ɗan kaɗan fa huwa ma'amunun wannan amintacce ne jikinka ba zai damu ba in ka dan kalla jikinka zai dan karshi da a san sabon canji kamar tunda baka yi da yawa ba sai kuma ya dukkan an biyo maki da wanda ya saba shiga yake a ba matsala wannan ana yi a hankali har ka koma noma dole ne da kake kara ɗaya warware da ina ka shekara ko ka ci zafi ka ka ci sare jiya kuma ka san ki da shekara ɗaya ne sai kuma shekara ko da za ka yi ko kaga hukun da ya yi shan lawo za a yi su kaciya lafiya shi yasa wani malami yake cewa galiban rashin lafiyar da mutane ke fama da shi a cikin abu biyu ne rashin kiyaye abinci da rashin kiyaye bacci ba san ya za a yi bacci ba da sanda za a yi da lokacin da ya za a farka da kaza da kaza da kuma abincin da za a ci da abincin da za a ci za za ka ga turawa sun fi kiyayewa da tura ke da irin jikinmu mu ko muke da irin jikin sai da muke da kwace-kwace da duk mun lalace kawai mu taimakon mu da Allah ya Allah wani zubin jikin bakin fata na musamman amma daga haɗa haɗa da yanzu wani aburin cin abinci zai haɗa kala goma sha biyu wai ɗan yar fata ba ta fusa ya loda wannan ya loda wannan kuma haka ke yi ba da aka yi shawarar da malai ba a da shi da in za a yaya yaro a ce shi a hankali a hankali mataki mataki mataki mataki kaɗan kaɗan ana yi ana matsawa da shi ya ce fasulun wani fasalin kuma a nan lokaci ya yi wani fara wannan bako da haka da wannan shawara ce mai matuƙar muhimmanci wajibi ne na uwa da uba da kuma almauludu da hu su tabbatar da cewa sun bi wayannan shawarar da suka ganin sun yi wa da aka haifa masu din gata gatan da za su yi miki shine a duk waɗannan shawarwari zai zama ya rayu ko ya taso da lafiyar shi ya taso da wasu ababe na amfani kamar hazaka kamar fahimta da makamantarsu duk ya taso da su sakamakon kula da kai da bin wa'incan shawarwari da da aka yi sai mu tare na daga sun da mutum kashi min shi ita da gina fata yi makaru ne da yake la'i min al-ta'ani wannan ma shawara da zamu shiga shawara ce ne matukar kyau wanda kuma manyan ta shafe mu annabi kafin ya rasu sai da ya riga ya ba da duk ka'idodin da zai bayar a ƙarƙashin wannan ga manya to shine malamai su kuma suka fitar da shawarwari game da yara me ya kamata a yi wajen tsanin yara ya kaza ya kaza ya tun ma manya annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ingantattun hadisai ya riga ya ba mu shawara da kuma mafita ina cikin mutu a nan kusurwa na kallon da wajen da shirin da ya da inda an ta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم